بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Lahadi daren Litinin yau muna sha biyu ga watan Sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da biyar ne ko shida biyar ga watan uku shekara ta 2023 wannan kuma shi ne darasinmu na 54 a cikin littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamin haka ne 54 ne ko? alabatar na muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya samu a cikin waɗannan nagartattun bayi da ake magana a kansu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na wahayi kuma ya amsa mana za mu tashi in inda ne alama na wa daidai ne gaba ta biyu da malai masake da sadakatin sirri taƙiƙal har yau malƙiyama nan ne? eh? gaba na? na uku? na uku shi ne sadakatun sirri sababin min asbabin ridan lafi anka nan za a tashi? la ya fi mu mala ya ce gaba na uku da za mu tashi a kanta ita ce gabar da ta yi magana a kan sadakatun sirri sadakar da za ka yi a koyi ba don nuna ma mutane a san kayi ba yin haka ɗin sababin wata hanya ce ko wani dalili ne min asbab ridallahi anka daga cikin dalilai da ke sa Allah yadda da kai mana din mai sadaka a koye Allah madaukakin sarki yana yarda da shi ya Allah ka yarda da mu babban abin da dama ake so shine kyawun zuciya to koyewan yana nuna alaman kyan zuciyar da tsarkinta da nuna cewan Allah ake nufi da abin da ake aikatawa shi yasa za ku ga galibi duk yawancin ibadun da ake yin su a bayan idan jama'a to suna da daraja mai girma a wurin Allah kamar misali sallan dare kamar misali azumi kagan kana azumi in ba kai ka ce wani kana azumi ba ba wanda zai gane wannan mai jin yunwa ne ko wannan kosashe ne in dai ba galabaita ne ta shafi mutum ba haka nan sallan dare kaga lokaci ne duk kusan mutane suna ne suna bacci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya ce ku tashi ku sallah a cikin dare lokacin da mutane suke bacci in kun yi haka kam tabbas kun fi karfin san ran wanda ku fi karfin san ransa ina ne makoman sara alkiyama aljanna wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa to Allah ka samu daga cikin su malai ce rawar tabarani imamu tabarani ya ruwaito hadisi fil kabir a cikin littafin sana al-kabir وصححه الألباني سنن مال الناصر دين الألباني يا إنجل تونا حديثي عن معاوية بن بن حي بن بن حيدة دقى معاوية بن حيدة أو ترواية كما سوى الإمام الطبراني إن يروي سوس أسكن الأوسط ناس مال الناصر دين الألباني أو أنشر رواية سيتي حديثي حسن أما حديث يظني دقى بحث بن حكيم شما صحابيني لا النبي صلى الله عليه wasallam amma wannan da ke hannunku na mu'awiyata ne dan haidata mu'awiya dan haidata Allah ya kare da a gare shi yace an abihi daga babansa an an anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata sirri lallai sadakar da mutum yayi ta aboye tasirinta tudfi'u ghadabar rabb tana kashi tana dishi tana dauke fushin Allah akan bawa in ka san kayi wata sadaka a boye to ka sani ka kashe wani fushi na Allah akan ka wanda da kila Allah zai kama ka da shi yanzu sakamakon wannan sadakan ya ka samu yafiya da afuwa daga Allah madaukakin sarki wannan yana nuna tsantsanta biyayya ga Allah kuma kun san shi Allah madaukakin sarki duk abin da aka tsantsanta gare shi to Allah yana amsa shi yasa tauhidi ke kai mutum aljanna saboda babu wani mai kaso a cikin ibadar ɗan ba Allah ba wanda ke samun wani rabo a cikin bautar da kake sai Allah shi kadai shi yasa sai aka ce to in kayi wannan kai din dan aljanna ne azaban wuta ba za ta shafe ka ba to kamar haka sauran ayyuka ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sadaka da zaka yi a koyi tana dishi tana fishe wato fushin Allah madaukakin sarki gabarin bawa wa inna sana'i al-ma'rufi sannan ka sani lallai aikata ayyukan alkhairi da bawa yake yi al-ma'ruf duk wani abin da shari'a take so ta yadda da shi shari'a na sa a sada zumunci sadakan kanta kyauta ko karatun alkur'ani ko aikata wani abu da jama'a za su amfana da shi to aikata ayyuka na kwarai taqi masari as-su'i su'i ko sau'i tana kara mutum daga mummunar mafada ma'ana tana kara mutum daga ya fada mahalaka da musibu shi yasa duk wanda kaga yana aikata ayyukan kwarai musamman waɗanda suke da naf'in muta'addin aikin alkhairin da mutum zai yi amfanin shi je kan wasu mutane to irin waɗannan mutanen ka da su ma ba shi yiwa ga rai ko ka ƙoƙarin kwantar da su sai Allah ya daga su kuma ko da kai a idan duniya kana ta ka kwantar da su to sai Allah ya ɗaga su a lahira kai ya kaskantar da kai da haka Allah ta'ala ya faɗa akwai duk mutumin da ke aikin kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga lokacin da aka aiko shi sanda yazo yana cewa zammiluni zammiluni ko ku lullube ni ku lullube ni yace ma nana Khadija ina tsoron kada in halaka ma'ana kada wani abu na musiba ya same ni wanda zan mutu me ta ce da shi sai ta ce la yukhzika Allahu abadan ai kai ka zo da abin da Allah ba zai kunyata ka ba ballantana ya walakanta ka ta ba shi dalilan ta ce daga cikin da ta ce wa tahmilul kal kana daukan nauyi kana daukan nauyin jama'a kana daukan nauyin masu rauni wanda suka gajiya maza ko mata ta ce to me waɗannan ɗabi'u Allah ba zai walakanta shi ba kuma hakan ya tabbata Allah subhanahu wataala kuma ya yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan shi yasa malamai suke tattaunawa akan cewa wata ibada ta fi tsakanin ibadar da mutum zai yi ta tashi shi kadai ya amfana da wanda zai yi ta jema mutane ko da bata bata kai wancan na shi kadai din yawa karshe sai suka yi ittifaqi kan cewa in dai ba aiki na wajibi ba kamar sallah kaga wani ba zai maka sallah kamar azumi kaga wani ba zai maka azumi ba kai za ka yi makanka to in ka cire waɗannan na wajibai babu aikin da Allah ya fi so mutane su yi kamar aikin da za ka yi ka amfani waninka za mu ji wasu hadisan ma haka ba wannan shine abin da Allah madaukin sarki turo a ta annabawa da manzanni su yi a ban kasa abin da suka zo da shi kenan Allah ta'ala ya samu dace to wannan hadisin za mu fahimci fa'idoji a cikinsa daga cikin fa'idan shi ne mun fahimci sadakar da ake yaƙoyi tana da matsayi a wurin Allah kuma tana sa kushin Allah ya bar mutum mutum ya tsira daga kushin Allah wanda kuma wannan shi da abin da kullum a rana aƙalla sau goma sha bakwai kake roƙo Allah madaukakin sarki kake cewa ghairil maghdubi alaihim walad dallin ko kana neman Allah ya kubutar da kai daga tafarkin waɗanda ya fushi da su da kuma waɗanda suke batattu to kaga idan har zaka rinka sadaka a boye to in Allah ya ka ƙara ma motar ka gudu ta hanyar wannan bayan ta Fatiha da kake yi sannan malamai suka ce za mu fahimci falalan kyautatawa zuwa ga wasu domin gashi an faɗi cewa idan kana taimakon wasu kai ba za ka halaka ba kai ba za a iya ganin bayan ka ba wani asar ɗin ya inganta ana cewa dalilin da ya sa fir'auna ya tsawon rai ba halaka shi ba shine kyautata biyayyarsa ga mahaifiyarsa mahaifiyarsa a ta abinci an ce shi kan ɗauka ya kai mata kaga Allah da kai abinci inda Allah gaske ne an ba ko ba haka ba ne to amma wannan tsawon ran da suka ce yayi daga cikin dalilan wannan ɗan kyautatawa ku duba fa haka sharayuka da auna yana amma Allah ta'ala kuma sai masa jinkiri da wannan aikin wanda yake na kyautatawa ne wanda yake shafan wani to ina ga da a ce mumini ne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wani mutum yana jujjuyawa yana morewansa a gidan aljanna saboda bishiya da ya kaura kan hanya ai mun karanta da ku ko tushen bishiya da ya dauke daga kan hanya kar ta cutar da mutane in ba ku manta ba hadisin ma cewa wallahi sai na kauda ita don kar ta cutar da wani haka ya faɗa to kaga wannan kawar da cutar amfani ne da ya je ma wasu alkhairi ne ya aikata sai kuma ya kare shi daga faɗa ma halaka mu ma Allah ka ba mu abin da za mu aikata ka yadda da mu gaba ta gaba mali ce sadaqatus sirri sababun min asbabi hubbillahi lak sadaqatus sirri sadaqar da zaka yi a boye ba dariya ba don Allah shi shi kadai kuma a boye sababun wani dalili ne ko wata hanya ce wanda take haifar maka min asbabi hubbillahi laka ya zanto Allah ya so mutum kun san kowa kowa ma yana cewa yana son Allah haka ne to amma inda maganar take waye Allah yake so la ilaha illallah ko ba haka ba wanda yafi kowa kafirci da fajirci a kan kasa zai iya cewa yana son Allah to amma waye Allah yake so waye Allah yake so shine magana saboda Allah yarda da mutum shine cinyewa ba mutum ya ce ai Allah ghaniyin Allah Allah bai da bukatar ko ba haka bane ya wadatu ga mu Ma'ana ya wadatu ga mu yana bukatar mu dan bauta ne kadai amma ba dan zamu iya azurta shi ko zamu iya tasiri wa wani abu da yake ba subhanahu wata'ala inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin yace ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin to yanzu in Allah ya ce yana son yanzu siyasa akai an ci shugaban kasa ko yanzu ko ya fara ganin waye dan gaban goshin wane waye kusa da wane tun kan fa'adi ko ba haka bane wanda ganin me zai samu ai muna yin ta da shi ai wanda na san shi anya ba wanda za a yi makaza ba to duk ku sha kurumin ku za a zo mukamin yawma yaqumun nasu da rabbil alamin da shi ake bambance mazaji wannan soyayyen ita ce ta gaske duk wanda kaji an ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda to wannan kam kasuwa ta gama riba na yankan shakku an zo wurin an zo wurin hutu ne wanda bai da tsoro bai da wahala duk hutun da za a baka a duniya akwai fargaba tare da shi ko ƙarya ne wallahi akwai in an tara maka dukiya kana tsoron talauci ko kana tsoron karewanta ko ko kana tsoron rasa ta ba dai hutun har yanzu in an baka mulki tun kana jin ku ne za ka fara jin mun yi rabi za ka fara ganin lokaci ya kure kana ji kana gani ko baka mutu ba dole ka ijiye wani ya dauka shi ma fargaba ne fargaba ne da kai ke cewa ayi yanzu a zo ana cewa to ka ba hankali in ka shiga harkar mu fa za mu yi maka abin da ba daɗi kuma da kai ke sa ayi shikenan ta juye in ilabul mawazi ba amma aljanna ba la la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lubun ba gajiya ba mutuwa ba tsufa duk wani abu na karanta ba shi sai matsayi da ɗaukaka wa idza ra'aita thumma ra'aita mene na'iman wa mulkan kabira to kaga duk wanda ya samu shiga wurin Allah shi kan Allah da dangata ne ya Allah ka sa muna daga cikin wanda zaka yadda da su da mu da ƴan uwanmu musulmi baki ɗaya wanda suka mutu da wanda muke tare malin ce rawar tirmidhi imamin tirmidhi ya ruwaito hadisi wa sahahahu kuma ya inganta hadisin haka ke ana bi dharrin daga abi dharrin radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce thalathatun akwai nau'in mutane guda uku ba su ɗaya biyu uku ba nau'uka uku ma'ana a kowane nau'i ɗaya za a iya sa mutum miliyan biliyan in dai sun irin abin da za a faɗa sun haɗa waɗannan siffofi uku to sun shiga ciki me zai faru da waɗannan mutane uku yuhibbuhumullahu Allah yana son su Allahu akbar mutane uku Allah yana son su in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa thalathatun sannan akwai wasu mutane ukun har wa yau su kuma sun yi bari ba su kwashe ba yubghiduhumullahu Allah yana fushi da su ma'ana kaman ka ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir waɗannan ukun farko ‘yan ajin tabarkalla ne ‘yan aljanna waɗannan ‘yan aji na uku na biyu da za mu ji su kuma barazanar gidan wuta yana jiran saboda baya fitar da su daga musulunci ayyukan ba su kai shirka girma ba za mu ji su amma dai suna fuskantar barazanar Allah na iya ƙona su a wuta da Allah shekara dubu hamsin da Allah shekara dubu ɗari biyu da Allah shekara miliyan hudu ko biyar sannan a cire su daga wuta amma da ya kaga ba ji da daɗi ko ba haka ba yanzu wutan kyandir kaɗan ka sa hannunka a sama na sakan biyu ya kake ji ba ka iya jure cire shi kake yi Dole ga ce duk jiki ne zai ɗauki wasu lokuta a nan shi yasa ake neman tsarin Allah daga wuta Allah ka tsare mu daga azabar wuta wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa ammal ladina yuhibbuhumullah kaga guda ukun farko da muka ce maka Allah yana son su ga su kaman haka farajulun kaman mutun ne wanda ata qauman yazo shine mutumin da yazo wurin wasu mutane fasa'alahum billahi sai bai da shi ya roke su su yi masa wani abu domin Allah ya zo ya same su ce don Allah ku taimaka min in yi abu kaza ko ku bani abu kaza ko ku taimaka min da abu kaza walam yas'alhum bi qarabatin bi qarabatin bai tambaye su dan zumunci ba bai ce musu saboda gidanmu daya ko duk ku ɗan kabila na ne ko ɗan garinmu ne ko ɗan club ɗinmu ko ɗan fatin mu ko ɗan kaza namu ku taimaka ku yi min saboda kusanci na da ku na jini ko na kaza a'a sai ce don Allah nake so ku yi kaga ya kura a daka wurin roƙo da Allah ya ce wasu alamun menene wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ya roƙe su yace don Allah ku yi min walam yas'alkum bi qarabatin bi roƙe su saboda zumunci da kusancin da ke tsakanin shi da su ba bainahu tsakanin shi wa bainahum da su amma faman famana'uhu sai suka hana shi kuna jin wannan ya zo ya roƙa a yi mishi dan Allah sai suka hana shi fatakhallafa sai dan jinkirta ya saurara amma bai tafi ba fatakhallafa fatakhallafa rajul afwan shi can fa mana uku sai suka hana shi fatakhallafa rajul sai wani mutum ya dan jinkiri daga cikin wanda suka hana din shi bai tafi ba su sun tafi amma shi ne ya zauna ya jira bai tashi ba kamar mu ce su biyar ne a zaune misali da ya zo ya roƙa ce da Allah cikin ku a samu wani mana ya taimaka don Allah ya mun kaza sai ba su yi ba suka yi shiru sai hudu suka tashi yanzu nawa ya saura mutum daya to wannan mutum ɗayan sai ya zauna shi bai ce e ba bai ba shi ba bai hana ba bai ba shi ba dai kam ya zauna sai fatakalla farajulun sai shi ya zauna bi ayan bi ayanihim amma ku bi aqabihim ko dukkaninsu ruwayoyin sun zo da shi waye ne guda biyu wannan da muke karanta daga Imam Tirmidhi ya ruwaito akwai ruwayan Imam Ahmad da Imam Nasa'i su ma sun kawo hadisin wata ruwayan wannan anan ya ce bi aqabihim ya bi bayan ma'ana su sun juya amma shi ya zauna a bayan tafiyar su bai tashi ba wata ruwa bi ayanihim daga cikin su dai din nan ba wani ne ya zo ba daban su din dai da aka roƙa ba su bayar ba wani ne daga cikin su ya zauna a wurin bayan waɗancan sun juya sun tafi ba a ƙahu sirran sai ya bashi abin da ya roƙa ɗin a koye la ya alamu bi atiyyatihi illallah babu wanda ya san ya bashi wannan kyautar sai Allah wallazi a ƙahu sai kuma shi wanda aka ba kyautar ma'ana ba wanda ya san an bashi kyautar sai Allah Ubangiji talikai sai kuma shi wanda aka ba kyautar su kaɗai suka sani yanzu mun samu mutum na nawa kenan na farko daga cikin mutane nawa uku cikin waɗanda Allah yake son su kun fahimta yawwa wa qaumun to ga mutum na biyu kuma daga cikin mutane ukun farko da Allah ke so shine wanda wasu mutane saru lailatahum sun yi tafiya na tsawon daren su sun yi tafiya cikin dare hatta idza kana an-nawmu habba ilaihim saboda tsananin wahalar tafiya har sai da suka ji bacci shi ya fi soyuwa a gare su mimma yu'dalu bihi fiye da abin da ake daidaita shi da baccin duk wani abu da zaka ce ko a baka kuɗi kaza ka huta aikaci gaba da aiki zai ce a'a na haƙura barni in yi baccin ina fata kun fahimta shine ma'anan har sai da suka yi matakin da ba duk abin da ka haɗa musu da bacci sun fi son baccin fiye da shi saboda gajiya da suka shiga kun san Allah ta'ala ya faɗa wa ja'alna nawmakum subata in ka gaji ba abin da ke maka daɗi a rayuwa sai dai hutun nan shi yasa ake sa ka huta da dare don da rana ka tashi ka nemi abinci waje allan nahara ma'asha muka mai da yini ya zamto lokacin neman abincin ku na rayuwa Allah ka azurta mu da halal kuma mai yawa to har sai da aka kai lokacin da ba abin da ke musu daidai da bacci a rayuwarsu sakamakon wannan nazalu sai suka sauka daga kan abun hawansu fawada ru'usahum suka sanya kawunansu a ƙasa don su huta su samu su bacci daga cikin sunnan faqama ahadun sai wani mutum ɗaya ya tashi ya tamallakuni Allah rokin sarki ya ce yana kankan da kai gare ni wa yatlu ayati kuma yana karanta ayoyina ma'ana mai tashi yana yi sallan dare kun fahimta da su suka kwanta shi sai ya miƙe shi wannan ɗayan ya tashi yana karanta ayoyin Allah yana kankan da kai da Allah menene ma'anar kankan da kai ga Allah yana neman aljanna yana neman tsari daga wuta kuma baya ji a ransa cewa waɗannan da suke bacci shi ya fi su wurin Allah a'a yana dai fatan Allah ta'ala ya amsa ko ba haka ba don duk lokacin da kake bauta kake ibada kake ganin aika buwa ne yanzu ku ne ustazai manyan gari kiyaye Allah ma baka san me Allah ya ji a cikin wasu naka dai ka sani amma alakan Allah da bawansa ba wanda ya sani ba wanda ya sani kana ma iya kana iya ma wani kallon tantirin dan iskan gari wallahi kila daki ya shiga yi kuka tsakaninsa da Allah yayin da damar wani laifi da kuma Allah ya daga darajar shi ta fita ka shikenan haka ne ai za mu ji a gaba ko mun karanta a baya wanda ke zakarar lafa khaliyan fa fadal aina mutumin da ya ci na Allah daga shi sai Allah sai kuka sai kuka to irin wannan zaka gani ga hadisi can ma mun karanta da ko a baya mun ka fade shi a karatun mu na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya tabbe shi uquba uquba yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam man najat ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene tsira ma'ana wasu ayyuka ne in na yi na kukuta daga azaba annan sallallahu alaihi wasallam ya ce am amlik lisana ka kiyaye harshen kaga zagi da cin mutunci balle yanzu an kaɗa gangan siyasa ko ko ba haka bane kowa na neman inda zai dafa ya yadda wani abun ba sai ya tsallaka har ya je kan malamai duk da kuna social media duk muna gani to kun dinka ma kanku likkafanin da ba za ta kai ku ku rubuta ku aje su malamai naman su guba ne malam in duk duniya an zama yan iska to iskancin malamai shi yafi sauki fiye da na kowa na jahili ya munana in kana ganin malamai sun malami to ne kun su shi yafi sauki fiye da na wanda ba su ba ko ba ku yadda ba sannan abu na biyu wanda suke wannan ɗabi'ar kar su manta ita garwan da ba komai a ciki ita take ihu ba amma garwan da ta cika da ruwa zaune take ba ta motsi ba a jin karanta duk wanda ka ji yana zage-zage bai da abin yi bai da mutunci ne bai san ya kamata ba kuma ku bi a hankali saboda wallahi idan tura kai bango shafi ɗaya za mu buɗe muku ba ma za ku yaɗa fuska da mutane ba ya ku masu zagin malamai ku ji wannan shafi ɗaya za mu buɗe mai fashin bakinsa da babban baki wallahi tallahi kun tashi aiki wallahi tallahi kun tashi aiki wallahi tallahi kun tashi aiki abu ɗaya akwai abin da ya koyi jama'a ba su san shi ba muna kawaici saboda mu muna so a haɗu ne kar a rabu wa ta simu bi hablillahi jami'a muna ganin kuna da amfani ne a musuluncin da mu shi malami likita ne ba kashewa yake ba magani yake yi shi yasa muke hakuri da wawancin ku da sakar su duk da ni ba malami ba amma ina faɗin abin da yasa malaman suke shiru waɗanda kuke bin bayan su a siyasa suke ziga ku suke sa ku muna fada wani abin da muka ɗaga su ba za su iya fitowa gaban ku su tsaya ba su sun san mun sani kuma in suka matsa za mu ɗaga ko guda ɗaya ne mu nuna ma zakara wuka ya ga in za ta yi shi yasa su ba su yi suke sa ku in wani siya isa ya fito ya magana shi in wani a cikin siya haifi kowaye shi in ya san ya rika jan wuya ne don girman Allah shi da kanshi ya fito kuma za mu faɗi abin da kuma biyan nasu ku za ku yaƙe su mu mun sani kuma sun san mun sani don haka Allah dai ya shiryar da mu baki ɗaya muna kuma muku nasiha saboda muna ƙaunan ku wallahi muna muku nasiha saboda muna ƙaunan ku ne kuma abin da ake ziga ku a kai a tura ku a kai akwai kullal yadda ku ba ku santa ba kuma ba mu fatan a kai lokacin da za a sa mu magana don in muka yi magana mu mun san ba kai ba har zuriyar ka an bata su an gaba kuma su sun sani su sun sani duk wanda ya sani kuma abin da muke faɗa ya san ya sani kuma wallahi an ci gaba in dai mutum ake taɓa za mu yi haƙuri amma duk ran da za a taɓa addini to za fa mu magana saboda na amir dini fida mu ga addinin nan fansa ne in Allah ya yarda lokacinmu dukiyarmu jinin jikinmu da yardan Allah na addinin Allah ne don haka dan shi muke rayuwa ba mu rayuwa don abin da ku kuke rayuwa don shi muna farin ciki da sunna annabi ta daga ne in kun tsaya akan mutane za mu yi haƙuri wasabru alal azafi an ce mu yi haƙuri akan cutarwa in kun kama sunanmu kun zage mu za mu yi haƙuri amma durran da cutarwa ku ya hau kan addini to wa billahi alladhi la ilaha illa huwa ko kai ne ma'afin mu sai mun kwance ma inji wallahi da subhana no me noti goma sha uku wallahi sai mun kwance injin ka gaba daya mun ragargaza shi saboda baya yiwa ta ba addini kuma ka ce mai shiru ba zai ba zai yi a lokacin da kai kake da kiki kake sakarci ka kalli mutanen ka yanda aka mai da su dama annabi sallallahu alaihi ya faɗa in lokaci ya za a zanto goza'u ta goza'u sai taron tsintsiyar da babu shara kai kana sukan naka ana katsa ma makirci ta ƙasa ma ana shirya makircin da dafin sa in ya sauka har ƴaƴanka bayi ne har ƴaƴanka bayi ne Allah ka shiryar da mu don haka muna kira ga masu zage-zage ku yi makan ku faɗa ku ji tsoron Allah ku bari babu kyau amma in ku kun ji to wallahi za ku san ba tsoron ku ake ji ba dan insha Allah ta'ala ba wace ba ta haifi wani ɗan da zai mana kwarjini mu kasa da shi akan addini ba sai dai ya tona rami ya kashe mu kisa dama ba yau kuka fara mu muna da kakanni ajiya da kuka kashe ko ba haka bane su Hubayb bin Adi muna da iyaye ajiya su Sheikh Jafar Mahmud Adam kuma da yaddan Allah mu ba sai mun dana wannan sunna wannan addinin Allah ka sa muna cikin wanda ka siya rayuwarsa a kansa Allah ka sa muna cikin wanda ka siya duk abin da suka mallaka ka ba su aljanna domin su suka ba shi to da haka duk mai neman zaman lafiya mu dai muna son ka ne kana addinin Allah duk da ka canza addini ka tarkata duk abin da ka mallaka ka tafi ka zama maki na gidi wallahi babu da matsala da kai in ka so gobe ka kashe mu baka da kes inda muka je za ka zo sai Allah ya tambaye ka ka bashi dalili amma wannan rashin tarbiyyar bai dace da mu ba bai dace da mu ba kuma matasa ko ake cuta kana ga ci gaba ne da guminka ake amfani kai da zaka je kai karatu kai da zaka je kai sana'a kujeran da suke rikewa zaka iya rike ta ba a ce dole sai su ba ba a ce dole sai dangin wane ba ba a ce dole sai kabila kaza ba kai ma ɗare kamar yadda suke ƴaƴa ilimi suka yi kai ilimi mana sana'a suka yi kake jira wa kake tsoro in Allah ce zaka zama waye sai ya hana ka zakarar da Allah ya nufa da cara ai ko ana mazuru ana shafi sai yayi sai yayi karka kashe gobenka saboda yau ɗin wani karka kashe gobanka saboda yau ɗin wani ɗan siyasa ya zuga kai bai da kai saka rai kai ba kai karatun kirki ba kai ba kai sana'a ba in ma siyasa ne bai sa ka a siyasa mai ci ba ya barka yan jagaliya ya barka yan jagaliya ya kai ka yan BIP mana wanda ake ba su daloli an barka da sakarci kana tarkici da jama'a ana maka transfer kuɗin da ko rigar sallah ba zai mala kirki ba shirman banza ka zama ɗa malam ka san ka haifu in duk abin da suke yi ka sa baranka na da shekara goma kai ma sai ka kai wallahi ka fara feluwa matakin farko ne na success eh duk wanda ke so ya ci nasara da faduwa yake fara dan siyasa ne a kasar na Abuja aka zubar da kayan shi aka toza ta ji babban mutum aka zubo mai da kayansa daga gida ana fitarwa yarsa ta fashe da kuka ya kalle ce yarinya ke ya ce yarinya ke ta ce dadi ya za a yi ce ɗaukaka ne zai zo a duk wanda kika ga an matsa haka an jinjina sama zai yi wallahi ba a yi wata biyu ba kuwa sai da ya fi matsayin da yake a baya to balle kai da kake neman yarda Allah Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu wannan shine mutum na biyu wa rajulun sai mutum na uku kana fi sariyatin ya kasance a cikin wata tawaga ta yaki falaqiyal aduwa sai ya haɗu da makiya fahuzin sai ya zanto an rusa ma'ana an rusa sojojin da shi yake ciki amma maimakon ya gudu wa akbala bi sadrihi sai ya fuskanci makiyansu da kirjinsa gaba da gaba hatta yi utala har sai da aka kashe shi an yi halahu ko kuma ko ta warware ko ta waraye ko a kashe shi ko su samu buɗi sanadiyar za a yi nasara to waɗannan mutane uku su ne waɗanda Allah yake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasalatatu alladhina yubghiduhumullah mutum ukun da Allah baya son su kuwa na farkon su shine ash-shaykhu zani mai shekaru dattijo wanda yake yin zina wasu malamai suka ce a shais a yana nufin almutazawwij duk wanda ya aure ko mun kankantar shekarunsa saboda ana ga duk uzurin da Allah ya bashi da karye zina an riga an bashi shi to ka ku ga wannan fitina wasu atar din suna cewa a cikin wutan jahannama fa mazinata warin farjin su ke sa 'yan wuta suke complain ka duba mutumin da ake kona shi wai har ya ji wani abin da ya fi kunan nan azaba a wurinsa za su ce wannan ɗoyin da ke tasowa kuma daga ida ba laifinmu ba ne za ce da su ku yi haƙuri warin farjin mazinata ne wannan warin farjin mazinata saboda zina zalunci ne mai girman gaske cakuɗa dangantaka ne cutar da dangantaka ne a kai ma wani nauyin da ba nashi ba sannan cutar da dangantaka yanzu wane ne zai taso a rayuwar shi ya kai inda ya kai a kalle shi a ce ba ta hanyar aure aka same shi ya mutum zai ji a ran shi kaga ba laifin shi bane amma kuma wanda ya abun fa azzalimi ne ya haifar da dagulewar nasabar da ba za a iya warware ta ba sai a lahira inda banjin wani zai iya sanin haka kuma ya yafe a rayuwarsa zai wahalar gaske wannan shine mutum na farko da Allah yake fushi da shi Allah ka tsare mu dan tsarkin sunayenka ka tsare mana zuriya sai na biyun su al-faqirul muhtar talaka ga talauci ga girman kai da wanne za a ji eh kuma duk waɗannan yan koran social media masu zagin malamai dai haka ne ba wannan ta hango ɗakin shi da galan yake ta da kai malam shi ya sa daga cikin abu da ya kawo matsala a duniyar nan akwai social media akwai social media wallahi na daga cikin abin da suka kawo matsala a wannan zamani sai ka ga ɗan jagaliyar mutum ya kalli mutum mai karamci da mutunci ya caccaɓa masa magana ko da ko a midiyan ma a nan ne aka so a najeriya ne aka so in ka isa ka je ƙasashen da suka ci gaba ko nan nijar ka je ka gwada nan nan nijar ko ka gwada ka gani balle za ka je irin su saudiya a saudiya ne za ka ce wane ya zage ni ka tsara ɗan sanda a hanya ka ce wannan ya zage ni kuma ya bincike tabbatar ya zage ka wallahi sai kotu eh sai kotu za ka zagi wani wallahi ya saukar mahaki sai an je kotu in ta kama prison sai an ɗaure shi me ya kawo shi gidan yari ya zagi wani akan hanya ya zagi wani akan hanya wannan aikin hajin da ya wuce wani alhajin kaduna ba irin hudiban da ba a yi musu ba ƙasar nan fa su ba sani ba sabo ko ɗan shugaban ƙasa ya taka musu doka sai sun taka shi ba wanda ya fi ƙarfin doka a ƙasarsu shi yasa suke zaune lafiya ku kiyaye doka ba najeriya kuke ba ku yi haƙuri in za ku ci gaba da kwama calan ku a koma gida wallahi malam antan masallaci ya ma ki haƙura a kai su masallaci gaban kanshi ya jawo suka tafi ana zuwa ɗan roban da suke sa su tara hanyar nan an ma sojan waya nan ya cika ya sa roba a buɗe ta gaba ana rufewa ya zo ya ce za su bi nan ne ya ce mai gidan ka je na gaba ba an rufe wannan kawai wallahi mutumin nan sai kabbara kawai tura roban nan ya ce ma jama'a ku biyo ni shi yasa wani lokaci in ka je Saudiya sai ka in kaga ƴan Jamaica masu hura wiwin nan gara ka shige cikin su kawai a ta tafiya a haka da da a ce kaza kawai yace kan bara ce jama'a su biyo shi mu da hana mu ibada kai a kai yana tada jijiyan wuya kuma yana turewa sai aka tsaye da sallah so malam wanda ya za aikin shi Allah Allah ka samu ci gaba sai soja ya masa shiru ya kyale shi ya shiga sahu dukansu saboda fadar Allah ake su ba sa rikici a fadar Allah suka shiga sahu su kusan goma sha wani abu suka yi sallan su tsaf suka gama sallah suka kama hanya tsakanin inda inda inda inda haram yake masallaci zuwa gidan da aka sauke alhazan nan ya kai signboard ko makamancin wani ya tattar jama'a cunkosowa duk aka tafi suka koma gida ba yana ga ya ci banza ba a sai a Najeriya ke wannan rashin mutunci a wallahi ya dawo ya je wurin irin tukarin da ya siyo shinkafar samalar ya zo ya baje a reception yana buɗewa sai ga mota kawai kiwute bakin tana bakin sojoji biyu na saukowa direct duk yawan mutanen dubunnai wallahi kan shi kawai aka je direct aka buga mai ankwa sai ga kowa na zuru masu Allahu akbar kuma yanzu ko salati ba su iya wala suka nade suka sa abuta suka ce mala ya zai nace wallahi ba yinda za a yi ko baba ba hari ba zai iya karɓi wannan ba da kuke gani wallahi sai ya tafi sai ya je wurin shari'a dole sai an tuhume shi sai dai kawai suna da rahama ɗaya in sun tabbatar kai bako ne duk girman laifinka in dai soja kai ma suna yadewa saboda suna da kawai wucewa za kai kai traffic ne kila ba ka tafi har ka mutu ba ka ƙara dawa ba sai su rinka yatsewa in kuma na hukunci na hukunta in suka ga kuma kana da mutunci sai su buga ma abu shekara goma ba za ka dawo kasan ba kai ta neman biza ana ba biza a tafi to shi ne aka zo wai suka ce mun malam ya aka yaka gano shi na ce ba mu muku azi ba ku je ba ai kasan nan na kabari ne kaɗai ba a ganin shi ko ina kyamara ce ko ina kyamara ce ko shago ka bude in dai wuri ne da ke bukatar security gwamnati za ta zo ta sa masu CCTV kyauta amma sharaɗin gwamnati tana da damar ta zo ta buɗe wannan abin dissan da ta so shi yasa wani ya zauna ya ce malam waya ta mai tsada ta bace a ina ya ce a mota na bari a wani wuri ya ce a ci aka ce waya ka za ta dawo soja aka gaya ma kawai shiga ya ce a ina ne aka ce nan wurin ya kalla ga kusa da hotel ne sai shiga hotel ɗin kawai ce a matsa ana matsa haukan kwamfuta sa password ɗinsu na gwamnati kawai sai kyamara ta buɗe gasan da motar ta tsaya sai ya zoomin ɗin motar sai ta yi capturing ɗin number number na fitowa sai gaba ɗaya information ɗin direban ya fito da sunan shi da lamban wadda kawai sai ɗauki lamba ya kira shi ce a motar ka akwai waya a baya an bari yana duba ce eh gashi ne ce ka dawo inda ka tashi mai shi na jira kawai sai gashi an dawo an bashi wayar shi to ka je ka tura roba aiko sai da haɗa gumi aka roƙa da suka ce sun yafe mai wallahi tun da ya tafi ina ga har dawafin ban kwana kawai sake mai da shi harami bai ƙara fita ba da ce gobe ka sake dattijo zo mu je harami ya ce in mala balli daga nan bari mu kawai ai wani wuri yake samu to talaka mai girman kai zai yi ba ba wan bawon karatun dan kama ai bai yi ba Allah ka tsare mu da aka girman kai bahaushe ce rawanin siya walganiyu zalum sai kuma mawadaci mai zalunci wanda Allah ya bashi wadata amma yake zalunci wani fa sai kai masa aiki ba kudinka dubu goma ne ya fi karfin miliyan goma amma sai ta tsinka maka kudin sai baka ɗari bakwai ya baka dubu ɗaya da ɗari uku ya baka kaza don dai kar kudinsa amfane ka alhalin da zai baka a dunkule za ta toshe maka wasu kafa wannan zalunci ne ko mutum kana da haƙƙin da zaka biya shi yau ka maida sai gobe ba daidai bane to wanne yana daga ciki balle gashin dankali a danna mutum ga haƙƙin sai ke fita wanda ya kamata taimakon sa za a amma shi ake zalunta shi to Allah baya son waɗannan waɗannan mutane uku Allah ya ce baya son su mazinaci mai aure ba fa yana nuna wanda bai auren ba ko matashi in ya zina wai Allah na son shi bane wannan shi da abin da na manta ban faɗa ba a'a wannan na iya yiwuwa zinar da mutum zai je sai Allah ya fushi da shi ya rufe masa kofar tuba har sai ya mutu a haka wallahi shine wa hala bainakum wa bainama yashtakun ga aljanna kina so amma kin laifi Allah ya rufe miki tuba haka zaki ta laifin har ki mutu a walakanci Allah ka tsare mana imanin shi yasa karkashin wannan malamai suka ce a cikin dai wannan hadisin za mu fahimci siffa na cewa Allah yana so Allah kan so abu Allah kan so dan adam tun daga shi an faɗi wasu mutane an ce Allah yana son su an faɗi siffofinsu kenan Allah ya kan so abu mu ma Allah ka so mu sannan Allah ya kan ki wani abu ko mu ma Allah ka tsare mu daga shiga cikin wanda zaka ki su sannan malamai suka ce daga ciki da fahimci falalan yin sadaka a koye kuma tana janyo Allah ya so masu yin ta sannan a cikin mun fahimci falalan mutum yayi abu yana kankan da kai ga Allah kuma yana karatun alkur'ani masu kankan da kai ga Allah kuma suna karanta Qur'ani Allah ya ce yana son su da nasin wannan hadisi sannan za mu fahimci duk lokacin da mutum yayi kokarin ya tunkuda wani sako to yakan zunubi yakan yi masa sauki idan mutum yana kokarin kin zunubai to Allah kan sa masa kin ya sa zunubi ya masa ya masa wahala idan kuma mutum yana yawan sha'awar sako to Allah kan sa da'a ce masa wahala maimakon zunubai din Allah kan tsare mu ya hakuri ko wani wanda kyau saboda masu rekodin mun samu matsalar rekodin da farko malai ce fadlu sadaqati ala zawji wal aqari babban magana wannan babin zai magana akan falalan sadaka ga iyali da makusanta sadakar da kai ma matarka ko ko makusanta akwai ni video clip da naga an yanke na nasihar da muka yi tare da malam Nura wa mata da nace duk mutumin da ya auri mace ta shekara goma a gidansa ya kamata ya rinka biyanta albashi da fansho bayani na yi mai tsayi sai aka yanko daidai nan ina ga mutane sun fuddari wanda suka rinka turo mu malam kakwance kafata da kura a cikin gidaje in dai wannan ne kura yanzu ma mun ƙara tada ta ai mun ce ne inda hali ko ba haka bane mun ce inda hali in babu ba su in suke da halin sai su taimake ka tunda na Khadija ta taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan magana akan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa akai idan namiji na da shi yana da wadata shi ake magana amma lokacin da babu har wajibi ai sauka take yi ko to amma inda shi me ya kamata ai kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya kyautata ma matarsa kadai ba iyalinsa na na Khadija hatta kawayenta sai da ya rinka kyautata musu bayan ma taransu in ya ji muryar wata ta shigo yakan ce wace ce a ce kawai Khadija ce wance ya ce ku tashi ku yi mata abinci ta zaɓi wanda take so ta ko ga mace in ba mai imani ba ba a mata haka a fallahiya a kawar kishiya yanzu ake cewa ai ma yi abinci ba ma ai mata ba wai ta zaɓa a ai kaga da damuwa kenan ko ba haka za su ce ba to su waɗancan suna da imani ba irin ki bace su aljanna suke so ke ko san ranki kike so san ranki kike yi to wannan shine gaskiyar magana kuma dan ka taimaka musu gashi dai Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji shi wannan babin ma ina jin bamu taba babi kamar shi ba har a fita a shiga aya ne kadai ba ko hadisi balle ka ce akwai da ifi littafin gaba ɗayan sa dama ba ma da ifin hadisi gaba ɗaya wannan littafin da muke karantawa duk abin da ke cikin malamai sun yadda ya inganta duk abin da ka ji a tsariƙus salihin hadisi ingantacce ne to wannan kuma gashi sai malai buɗe ce ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walakin nan birra man amana billahi sani sai dai kadai da'a da nagarta su ne ga mutumin da ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta karshe ranar alkiyama wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wan nabiyina da annabawa wa atal mal ala hubbihi sannan da'a da nagarta da cikin wanda yake bada dukiyarsa yana son dukiyar ba yana kinta ba wannan bayarwan kuwa ya zamto ya ba da dukiyar ne zawil qurba ga makusantansa wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wabn sabil da wanda yake matafiyin da abincin sa yanke masa ko hajarsa wasailina da wanda suka zo suka tambaye ku ya zama tambaya ne ta bukata da gaske suna cikin bukatuwa to wannan yana daga ciki wafin riqabi da kuma dukiyar da aka ciyar da ita don ‘yanta wuyayo daga bawa mutum ya koma ɗa ko yana gidan yari ba laifi ya yi ba a fanso shi ya fito saboda ya ibada wa kamar sana sannan nagarta yana cikin tsayi da sallah wa atar zaka da bayar da zaka zaka na rai ko na dukiya na rai shine ka tsarkake ta daga sako zuwa ga ɗa'a na dukiya kuma sananne ne ɗaya bisa arba'in na abin da ya kai nisabi walmufuna bi ahdihim da masu cika alƙawuransu suna daga cikin nagartattun bayi idza ahadu a yayin da suka yi suka yi alƙawarin wasabirina kai yana daga cikin da'a mutum ya shiga cikin masu haƙuri wannan haƙuri ya zamto mutum yayi haƙuri fil ba'sa'i a lokacin talauci da rashin lafiya shine al ba'sa wad darra'i da kuma lokacin yaki da haduwa da makiya wa fil darra'i fil ba'sa'i a lokacin talauci wazzarra'i da lokacin da aka shafi mutum da rashin lafiya wa hinal ba'si da kuma lokacin da ake cikin yaƙi na haɗuwa da makiya al'aminu sun ɗauke wutarsu zamanin kakura mahaujar ne mu ci gaba ko mu jira ni na gani na'am baba to la samu zama lafiya na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ula'ika alladhina sadaqu waɗannan wanda suka haɗa waɗannan siffofi wanda ya kamata a zo a yi karatu na musamman a kansu su ne waɗanda suka gaskata Allah gaskiya na imani wa ula'ika humul muttaqun sannan waɗannan su ne asalin masu tsoron Allah idan kun lura da kyau za ku fahimci ayan an yanko ta ne ba farkon aya bane ko ta zo farkon aya shine mene laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib sai Allah ya ce walakinnal birra wannan ayan ta sauka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka canza masa alqiblarsa daga baitul maqdis ya koma yana fuskantar ka'aba sai wasu daga cikin ahlul kitabi suka ga abin yayi musu tsanani suka rinka cutarwa da maganganu haka wasu musulman masu raunin imani sai suke ga abin ya tsananta a gare su shine sai Allah ta'ala da waɗannan ayoyin da ayat da muka fassara na kalmomi yake kokarin nuna musu cewa ba kallon ginin ka'aban tsuransa ko kallon baitul maqdis din shine abin da yake wani abin a zo a gani ba a'a abin da ake so nagartar imanin da ke cikin zukatan su waɗancan hanyoyi ne sila ce da ake samun yardar Allah da su amma dan an ce a fuskanci kaza ko a fuskanci kaza ba shine gayan abin da ake so a gani ba wannan da Allah ya ce sai dai nagarta shine ga wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe da mala'iku malamai suka ce ya fuskanci ya shafi abin da ke da'a ga Allah da kuma ruku da umarnin Allah madaukin sarki da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wal kitabi da Allah ya faɗa da littafi ya shafi dukkan littattafan baya mu musulmi ba ma ƙaryata sauran littattafai mu ce dan ba annabinmu ya zo da su ba babu ruwanmu da su dole ka yi imani da su gaba ɗaya sannan sai ka yarda cewa littafi na ƙarshe da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe waɗancan a hukunci ya kuma shafe su a falala da matsayi shine ma'anan abin da ake nufi da shi na imani da wato littattafai kenan bayan da dukiya kuma malamai suka ce ai fitar da dukiya ake nufi wato wanda kana cikin son dukiyar amma da Allah ya ce wa atal mala ala hubbi ka ba da dukiyar kana mai santa kuma ko da yaushe dama rai tana son dukiya innahu la hubbil khairi la shadid dan adam na son dukiya kwarai da gaske to zuciya ba ta koshi da dukiya in zaka ba mutum kai ta bashi kai ta bashi kai ta bashi babu ran da zai ji cewa ya koshi in kana so ka gane wannan ka gwada yi ma iyalinka kyauta ka gani ka fahimci kana da ɗan maiko da wadata yanzu za ka ji ta maka jeren giyan matsalolin da ajiya ba ta san da zamansu ba haka suke ko ka ji an faɗa ce kaza za ka fita ka ce ban bashin dubu biyu kin sa ana wahalar kashi kuma bashi zan je in ga ko Allah zai sa ya biya ni kuɗi na kana fitowa ka ce ai na haɗu da classmate ɗina bayan ka dawo wani dan ajinmu da muka yi secondary wallahi ga taimakon Allah miliyan biyu ya bani ita kuma ta san arzikinka bai wuce dubu ashirin ba sai ka ji tana idan ma za ka canza mun kujerun daki ko ba haka bane ka ce ga dubu biyun da kika bani na wai da miki shi dubu ɗari biyu ta ce wa yo Allah la ai wallahi da za su kai da hamsin da na sai awaki guda biyu an mun kiwo mata kenan eh mana to haka dan adam yake haka dan adam yake kana bashi yana so kana bashi yana so kana ƙara mai yana so ku kula da mutum ka gani idan ba ka da shi saka ga bai damu ba dan ba kai mishi ba da zaman kana da ɗan shi in ka ɗan kai mishi koya ne zai raina sai ga yanzu baka ga wani duk yanda muke da shi duk yanda yake da kaza juyi abin da zai wanke na kuma a da da bai da shi lafiya lau normal kuke da biya da shi to haka Allah ya halice mu kuma ba yanda za mu canza ɗabi'a mu ko ba haka ba ne to don haka wannan ba da dukiya a lokacin da kake so abu ne mai muhimmanci kuma musamman a wannan gaban ya dace mai kira ga waɗanda suke da rufin asiri dan yanzu ba a magana mai dukiya duk da akwai masu dukiyar wallahi wasu na da dukiyar ma da ba su san me za su yi da shi ba yanzu ana cikin yanayin da in ka ga mutum karka tambaye shi ya ake ciki a'a kowa ya san yadda ake ciki yanzu wannan tambayar kowa na da amsanta kowa na da amsanta dan yanzu ko mawadaci ka ba kyauta yana da inda zai yi da shi ko mawadaci ka ba yanzu shi ma ya san yadda zai toshe wata kafa da su to ana lokacin wa'atul mala ala hubbi ka taimaki mutane ka fitar kuma wallahi mun karanta a baya duk wanda yayi don Allah ya taimaki wasu to Allah ba zai kaskanta shi Allah ba zai kaskanta shi ba kar kai tsammanin wai dan ka bada dukiya da dukiya za a biya ka la za ka iya bada dukiya a biya ka da lafiya za ka iya bada dukiya a biya ka da ɗa nagari za ka iya ba da dukiya sai a rage maka matsaloli kila da za a jarabe ka da talauci da rashin lafiya da kangararrun 'ya'ya sai a baka lafiya kuma a baka 'ya'ya na gari haka an baka arziki ko ba haka bane ko da baka da tarin merori an baka arziki to dan haka wa atal mala ala hubbi akwai bukatan ka bada ka duba makwabtanka ka duba ƴan uwanka na jini gashi nan sannan ka duba waɗanne abokanan rayuwarka kai an zo lokacin da yanzu masallaci ma ka rinka dubawa ka kalli ɗaya ka kalli biyu nawa za ka iya biyu za ka iya yi biyu kira abokinka da ke abuja ga ya mishi da matsala shi ma yi wasu biyu wane ma wane ba dole sai kai ka tara dukiyar kai za ka yi ta yi kai kaɗai ba in allah ya baka mutane ya baka arziki ya baka arziki musamman za ka faɗa musu su ji sai ka ce da wane ai kaza mana wane ai kaza wane ai kaza in kai baka da ko sisi sai wannan kake fa duk abin da suka ciyar kana da lada kar ka zama mugun bafadi wacce kana da ranka dade ai wallah kana ba su sune masu zagin ka din nan a zagi ranka ya dade an zagi wanda ya fika kun manta an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mishi mawaki an ce mai mahaukaci wallahi kakka biye musu ranka ya dade taimaki jama'a saboda 'yan fadan nan ba za su kwanta da kai a kabari ba ba wallahi ba za su kwanta da kai ba wannan kwalayen digiri da profesa da yawan nerorin ba wanda zai je kabari duk da wala su wannan ma ce maka wane makiyinka ne kar ai mawa ne ai dan kaza ne su ne kaza an yi ma wanda ya fi ka wannan kai karshen zagi ma an zagi Allah subhanahu wa ta'ala ko ba ka Allah ta'ala ya faɗa maka wa qalu takhadha ar-rahmanu walada an zagi Allah ce yana da da Allah ya fusace cewa ma yan bagi lir rahmani an yattaqila walada baya cancanta ga Allah mai rahama a ce ya rikida duk da wannan fushi da Allah yayi kun ga Allah ya daina saukar da ruwan sama Allah bai daina saboda mene Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah mai hakuri ne to kai ma kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka cutar da shi me yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ai duk wanda kaga ya zalunci ko duk wanda kaga ya zalunci jahili ne duk azzalimi jahili ne dan duk wanda ya san Allah ba zai iya zalunci to an kaza an kaza ka taimaka ka taimaka yanzu ana yanayin da wallahi mutane suna buƙatar taimako fiye da kake tsammani ana buƙatar taimako fiye da kake tsammani in daman ka asibiti ne ka je asibiti mu ba mun ce dan ne ma ka dauki kuɗi ka ba su ba ka je inda ake sai da magani ka gwada da nan barau diko ka gani ka je duk wani babban asibiti wurin da ake kawo receipt din nan inda ake kawo receipt ka san dai daga nan sai karban magani kuma ka san ta tabbata akwai mara lafiya sai ka amshi receipt din sai ka duba sai ka ce a bashi a rubuta maka ka biya wani ya zo ka yi ka shiga da dubu ɗarin ka dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ka shiga da miliyan ɗaya Allah ya ce ya da kai don Allah wa ya ci nasara an ga kai ba in za ka iya da miliyan ɗaya ka yi da kwanda miliyan ba kuɗi ba ne a wurinsu suna da yawa in za ka iya da dubu ɗari biyar ka yi kai wallahi inda dubu goman ka za ka iya kai ƙurum kai ƙunan farin wake kai ma ka ce yau ta nan za ka aljanna wallahi je kai wallahi tallahi je kai Allah ta'ala zukata yake kallo wani ya zo da sadaka gidansa gaba ɗaya sai na abakar aka ce riya yayi Allah ya tsarkake shi ce Allah yi wuti malahu ya tazakka wani ya zo da dabino cikin tafin hannu iya abin da Allah ya bashi kenan suka ce Allah ya fi ƙarfin wannan inji munafukai Allah ya wanke shi ya ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat Allah ya zarge su shi kuma ya yabe shi Allah ya ce kuma abin da na bashi kenan na sani shi yasa yayi haka wala jiduna illa juhdahum haka Allah ya faɗa suratul tauba yace iya kokarin shi kenan ni Allah na san da miliyan na bashi ta zai kawo to kai ma ka kamanta amma dai gaskiya ana cikin lokacin da mutane suke bukatar taimako kuma ya kamata duk wanda Allah ya bashi dama ya taimaki mutane duk wanda Allah ya bashi dama ya taimaki mutane wasu ba za su iya buɗe baki su gaya maka bai suke ciki ba saboda suna tsoron mutuncinsu suna tsoron kaza to kai ya kamata kai amfani da lamba shidanka in ka ga a wannan halin da muke ciki Allah ya sa baka da lalura to abin da ya zo maka a sama ana so ka taimaki wani ne da shi ana so ka taimaki wani ne da shi dan hikimar zakka ma kenan ko ka gaya ma wanda zai iya wasu kuma ba sa ji ne menene ma'anan ba su ji ba a faɗa musu ko kuma sun yi nisan da saƙon bai zuwa musu kila sai ta irin waɗannan hanyoyin shi yasa galibi in mun zo za ku ga muna magana akan irin waɗannan to in dai ka ji kuma ka gamsu aljanna kake nema ya kamata ka taimaka ya kamata ka taimaka kai da kake mota kaza wani fa duk abin da ya ba sha'awa a duniya wallahi zai iya siya wallahi a kodin da duk abin da suka gani ya ba su sha'awa a duniya sai dai a yi magana in za a importing ɗinta ne kwana nawa take ɗauka ba wani maganan ba mu kwana nawa za ta ɗauka ya za a yi shipping ɗinta ya za a yi kaza to a gaya ma wani akwai wanda ba wai ne yanzu da ake wahalan kuɗi ba wallahi akwai mutanen da su ga kuɗi haka takardar kuɗi a hannunsu a cikin manyan masu kuɗin nan wallahi a rayuwarsu wanda ya ce maka ya manta sau da bai zuwa banki bai siyayyan komai umarni ne kawai to idan Allah ya raba ya baka irin wannan ka sai aljanna da ita Allah yana son masu irin wannan kana da kakanni su talha dan ubaidillah kakanninka ne da dukiya Allah ya jada su su abdurrahman dan au kakanninka ne suna cikin goma da aka yi ma bishara da aljanna ya kamata ka nuna musu akwai sauran jikokinsu a ban ƙasa ta hanyar ciyar da dukiya da taimakon masu rauni da agaza ma marayu da duk wani wanda yake cikin matsala yanzu da maraya da ba maraya ba kowa yi masa ake kowa yi masa ake mutane kuma kar su zanto masu matacciyar zuciya na masu alaba ku mu samu a'a kai kokari kai ma ka gaya za ka yi alaba mu mu baku ya ake alabamun rubaku tashi ka tafi kasuwa tashi ka tafi kasuwa in ka san dukiya kake nema to je ka duk wahalan nan duk wanda kaga yana dariya sai da ya kuka ba wanda ke dariyar da bai kuka ba sai dai ko ka sani ko baka sani ba ko ya gaya maka ko bai gaya maka ba amma wata rana sai labari sannan ilimi ayi karatu ayi karatu ayi karatu ayi karatu ba a tsayawa da karatu karatu ilimi ita ce kaɗai mu'jizan da yanzu ta rage a ban ƙasa in kana so ka zama gagara ba dauto sai fa da ilimi sai da ilimi kuma da ilimi ne dukiyar da kake gani hannun wancan a gobe sai Allah ya buɗa ka ga yadda za ka ɗauko ta ta dawo nan gurin ta tsaya abin da za a yi shekara goma kan aje sai ka ɗauko shi ya zo a shekara biyu wannan shi ne hanya kuma ita ce kiranmu ga ‘yan uwanmu matasa saboda in ba wannan ba wallahi muna da sauran aiki a gabanmu a barka a social media a sa maka data kai ta zage-zage kana cin mutuncin mutane ba abin da zai tsinana maka ba abin da zai tsinana maka kashe rayuwarka ake ragas duk inda aka ɗauko ta shekara goma na aka jefe ka da sunan gaba ka zama abin tausayi su waɗanda kai suke sa kan ba sana kuma su tasu ce kyau sun taka ka sun haye sun tafiya su to kai kuma gobe ka ya za ka yi tsufa zai raga maka ne ko ko nauyin ɗawainiyar rayuwa za ka zauna ne ba za ka ɗauko nauyi ba za ka kai aure ba za ka haihu ‘ya'ya za su taso ga dangi ga ‘yan uwa ga ‘ya'ya ba kai karatu ba ba kai sana'a ba wani wayo Allah za ka yi ma mutane a lokacin waɗannan ɗin ma zagin ka za su ce kai ne matsala ku kula da kyau ku gani irin siyasar ƙasar nan da muke yi duk wanda suka yi wahala aka yi abu da su su ake yaƙa ma a ƙarshen lokaci wasu wanda suna can inuwa sanda ake rikicin da artabo su za a ɗauko su mori demokuraɗiyya ku lissafa da kyau za ku gani duk ɗan baranzan nan ba da su ake cin kasuwar ba ku sai a sa ka kawai ai ta more ka ai ta gara ka wannan ba daidai ba ya kamata a ji tsoron Allah tun daga 'yan siyasar har masu bin su tun daga 'yan siyasar har masu bi ya kamata a ji tsoron Allah kalli makoman al'umma duk inda ka bata ƙasar nan 'ya'yanka za ta dawo ma ko kana jin kai kakai ai ta haifa ko in ta dagule ƴaƴanka sai sun yi kuka a gaba to me amfanin wannan Allah ta'ala ya datar da mu kuma ya shiryar da mu baki ɗaya lokaci ya cika ko a ina ga sai mu takaita nan insha Allah insha Allah daga mako mai zuwa za mu rufe wannan majalisi din saboda Ramadana ma'ana dai za mu yi karatu mako mai zuwa amma shine zai zamto insha Allah karatu na ƙarshe sai kuma idan Allah ya kai mu bayan sallah na biyu a duk lokacin da ramadana ta kusanto mukan yi karatu akan abin da ya shafi ramadan ko wancan mun yi fada'il ramadan na shabbin baz sharhi malam usaini so wannan shekarar Allah da kila za mu kananan tafai ne guda biyu ran laraba mai zuwa za mu fara ban sami magana da wannan masallacin ba da anan muke tunanin kila a yi to amma kamar an ce ana karatu a waɗannan ranaku da kuma lokacin ya kure don haka dai a yanzu ran laraba da alhamis da juma'a mai zuwa za mu daura a masallacin malam halilu musa da ke ƙara yaron badarawa za mu fitar da littattafan za a ji sanarwarsu daga yau tsakanin yau da gobe insha Allah za mu sanar a facebook dinmu da sauran kafafen yada labarai za mu faɗi littafin da yadda za a mallake su in Allah ya yarda sannan na uku insha Allah bayan watan ramadana za mu buɗe wani aji na musamman na haddan mutunu ɗalibin ai na san mun taɓa fara da ku a baya ku za mu dawo da wannan ajin za mu yi masa tsari za mu tantance ɗaliban da muke so a ɗauka a wannan aji ɗin ba za mu ɗauki mutane da yawa ba amma sharaɗin ajin bayan mun tantance duk abin da za a bayan na karatu gaba ɗaya insha Allah za mu bayar da shi kyauta ne ga ɗaliban da muka ɗauka sannan idan an gama haddan littafin insha Allah daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samar wa mutum da ijazar haddan wannan littafin da yi wanda zai zamto dama ce gare shi na karatu da kuma ci gaba na ilimi a rayuwa insha Allah sannan na hudu muna yin jaje ga malamin mu malam Suleiman Musa Na'ibi na ibtila'i da ya fada masa ajiya da dare aka balla masa shago aka fashe masa kaya masu yawan gaske muna rufa Allah mulkin sarki na farko ya tona asiri wanda suke wannan mummunan aiki kuma Allah ya dawo masa da dukiyarsa idan ba mai dawo bane muna rufa Allah mulkin sarki ya maida masa da abin da yake wannan alkhairi sannan na karshe kun ga asusun mu na Ramadana saura mana sati biyu a wannan majalis sati ɗaya kenan a wannan majalisin muna kira ga musamman mahalarta wannan majalisi da wanda za su ji mu daga nesa gudunmuwar ramadana yanzu dai muka gama magana akan halin da rayuwa ke ciki kuma idan wanda yake da gata yana jin wannan raɗaɗin ina ga wanda kuma bai da wanda yake masa don haka muna kira don Allah a ba da gudunmuwa sosai ga wannan asusu musamman a wannan majalisi da kuma wannan masallaci din wanda suke ji daga nesa wasu kan ce ba ma faɗin account number account number mu'az bin jabal shine sunan account din sunan foundation din Mu'az bin Jabal Foundation idan ka sa lamba account sunan da zai fito kenan lamba account din shine 0026264944 banki kuma Stanbic IBTC in ka sa sunan Mu'az zai fito a ciki mun faɗa muna maimaitawa ba mu taɓa neman taimako a wurin wani da account ɗin da ba na wannan ba don haka ko sunana kaga an kawo maka wani account da sunana a jiki ba gaskiya ba ne abinda muke faɗa wannan na mu'assin da shi ne ake sawa a ciki shi ne ake sawa a ciki kuma in ka sa za ka ga sunan ya fito in sunan bai fito ba to ba daga gare mu ba ne kuma ba mu ba ne don haka sai a nemi hanyar da za a yi magana kila a bada asalin akauntin da shi ne saboda yanzu ya guguwa sun yawa a social media sati mai zuwa kamata mai gangamin sadakan nan ne mu da ke mala abakar ko yawwa sati mai zuwa ya kamata mai kurulla gaskiya ba mu taba faɗin mai muke tara a sati ba amma sati mai zuwa za mu ji nawa muka tara insha Allah malam kabiru irin sidna nan na bayar da ka sa mana account sai mu duba amma dai rana mai zuwa kawai ka ɗauka ba an gama ma zaɓe lokacin aiko to mu kuma za mu zo mai ƙuri'an annabi a nan wurin mu insha Allah za a jefa ƙuri'a a sabar ta gwamna ko to za mu jefa ta marayu mu kuma Allah kagan ka salale baka zo majalisi ba kada ya lamun lafun da zai ta sallalu na ke ko in kuma za ka zo sai ka zo da kwara a dakar ko ba haka ba don haka dai muna kira ga sati mai zuwa da Allah kowa zai zo karatu ya zo da abin da Allah ya hore masa tun daga mai magana har ma saurare sai mai insha Allah ina ganin wannan su ne a takaice sai Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da rahama subhanakallahumma